الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam da sheikh imam al-hafiz abi muhammad taqiyuddin abdulghani bin abdulwahid bin ali bin surur al-maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kammala karatu a cikin babi na talatin da biyar a cikin bababbukan wannan littafin shine babu lailatul qadar wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan babi na talatin da shida babu li'itikaf na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه نعم babu li'itikaf wannan babi yana bayani dangane da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi itikafi wato ibada wanda muke yin ta a cikin wata na ramadan a goma ta ƙarshe waɗansu daga cikin 'yan uwa wanda za su yi watsi da duniya su killace kansu a masallaci saboda neman kusanci a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala itikafi ko to wannan babi zai yi bayani a kan shi hadisi na farko a cikin wannan babe an aishata radiyallahu anha hadisi daga nana aisha radiyallahu anha yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min ramadan nana aisha tace haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi wato yana dukufa a cikin masallaci ya nemi kusanci da ubangiji tabaraka wa ta'ala ta hanyar yin ibadodi waɗanda addini na musulunci ya shar'anta wa mai itikafi ya yi su a cikin masallaci to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana yin itikafi fil ashril awakhir min ramadan a goma ta ƙarshe ta watan ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla har dai Ubangiji azza ya buwaya wajalla ya girmama har ya amshi ransa har Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya amshi ransa wato a kowane azumi idan ya kwana ashirin to ran ashirin da ɗaya ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana masallaci a nan zai yi ta zama har ya zuwa ƙarshen azumi na ramadan hatta tawaffahu Allahu ta'ala na san ku ya kama ku yawwa har dai ubangiji madaukakin sarki ya amshi ransa ma ta kafa azwajuhu min ba'dihi sannan kuma iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mataye na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka ci gaba da raya wannan sunna ta itikafi a goma na ƙarshe na watan ramadana bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koma ga Allah ta'ala bayan ma'aiki ya bar duniya matayen da ya bari a duniya guda tara to sun kasance suna yin itikafi bayan ma'aiki a cikin kowane ramadan a goma ta ƙarshe ta watan ramadan bayan manzo Allah ya bar duniya farkon wanda ta fara haduwa da shi ta fara tarra shi wace shi na'am na'am na'am matan shi ba yana ga ya faɗi mai jahu shi ne wanda ya riga wanda ya bi bayan shi kuma an faɗi ma ɗaya shi ce ko na'am wani alƙali na'am yanzu a cikin matan annaba a kowanda suna nan da ransu guda nawa ne masu rai a yanzu wani galibu ba eh eh mazana wafi lafazin a cikin wani lafazi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya atakifu fi kulle ramadan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin itikafi a cikin kowane ramadan mazala yana yin itikafi fa idza sallal ghadata idan yayi sallar asubahi ja'a makanahu allazi itakafa fihi sai ya zo ya shiga gurin da yake yin itikafi a cikin sa a cikin masallaci din bayan ya gama sallar asuba ya yi wa mutane limancin sallar asubahi sai ya je ya shiga gurin da aka killace mishi aka shirya mai saboda ya yi tikafi a nan ya je ya shiga kayan shi kuma a ci gaba da ibada na'am وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حاضر وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناول يناولها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لا أدخل البيت إلا لحاجة إلا للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا أنا مارة وإلا وأنا بن إلا وأنا أول وعن عائشة رضي الله عنها حديثي نغبا daga nana Aisha yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta annaha kanat turajjilu annabiyya sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa nana Aisha radiyallahu anha ta kasance tana cajewa gashin kai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan aka ce a tarjil shine tasrihu sha'ar cajewa gashin kai irin sarcewa kai shine abin da ake cewa a tarjil to na Aisha radiyallahu anha ta kasance tana cajewa gashin kai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa hiya ha'idun alhali tana cikin jini na al'ada ma'aiki alaihi salatu wassalamu wa huwa mu'takifun alhali shi kuma yana itikafi fil masjid a cikin masallacin shi yana cikin masallacin shi da ke dama kafar masallaci na annabi akwai kafar da yake shiga gidan na Aisha ga kafar masallaci kuma ga gidan Aisha kana fita daga nan kawai gidan Aisha zaka shiga wahiya fi hujratiha alhali ita kuma tana cikin gidanta na Aisha tana cikin gidanta shi kuma yana cikin masallaci yunawilu hara asahu sai ya meko mata kanshi daga kofa ita tana zaune a cikin gidanta shi yana zaune a cikin masallaci kan yana tsakatsakiya wa kada bai na zalika kawama an gane ko sai ta caje min shi ta gyara mishi ta wanke mishi kuma ya shigo ya zauna a cikin masallaci ya ci gaba da ibadar shi wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan Nana Aisha radiyallahu anha ta ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya shigowa cikin gida idan ya zamanto yana itikafi sai dai saboda bukata ta dan adam. Irin ko zai yi wanka saboda ya ji sanyi ko zai shiga ban daki ko kuma dai wata bukata wanda take ta dan adam ta larura. Wa fi riwayatin anna Aisha ta radiyallahu anha qalat a cikin wata ruwaya haƙiƙa na na Aisha radiyallahu anha na na Aisha ta ce in kuntu la adkhulul baita in kuntu lalle haƙiƙa na kasance la adkhulul bait lalle ina shiga cikin gida yayin kwana in kuntun yayi yawwa yawwa inni yawwa inni kuntu inni kuntu in ce dama mukhaffafatu min as-sajila wasmuha damiru shani inni kuntu haƙiƙa ni na kasance la adkhulul baita lalle ina shiga cikin gida lil haja saboda bukata da ta same ni saboda bukata da ta kama ni wal maridu fihi alhali akwai marar lafiya a cikin gidan ma as'alu anhu bana tsayawa in yi ta tambaya game da rashin lafiyar wannan marar lafiyar ya jikin shi ya kaza ya kaza illa wa ana maratun face dai ina mai hucewa ba na yada zango in zauna in danga ya jikin kun gani muna cikin ibada shi yasa kwana biyu ban zo ba kai Allah ƙara ba da lafiya to Allah ba da lafiya ba ta yin wannan kawai tana ɗaya to Allah ba da lafiya Allah ba da lafiya ta wuce ba wani zancen kaza in kana itikafi in abokinka aka mai mutuwa ba ka da incin da za ka fito ka je ka mai ta'aziyya in matar shi ta aihu ba ka da incin da za ka fito ka je ka wajen fatiha ko wajen sabga in aka ce kaza ba ka da incin da za ka yi duk abin da ya shafi wajen masallaci in dai ba larura ba ce ta ɗan adam ba za ka fito ba daga nan yasa ko mai muhtasar yake cewa inda a ce mutum yana cikin itikafi za a ce mahaifin shi ya rasu ba zai fito bai je shi wajen gawan nan alhurma ɗaya za a mishi a kawo mai a kawo mai ita masallaci kawai ya mata sallah shi ma wani an mai alhurma ne dan in ba mahaifin naku ba ne dan wani ya rasu ba za ka mai sallah ba ko kana cikin nan ɗin haka malamai suka faɗa an gane ku saboda ka san ibadar da ta kai ka bukata ta ɗan adam amma inda a ce yanzu da za ka shiga cikin itikafi ka siyo abinci a gidanka ka aje shinkafa bahu ɗaya maka kwali ɗaya mai da sauransu an kawo kwana uku kawai sai aka kira ka aka ce wallahi barawo ya zo ya sace ya ga dole ne wannan a ci a gida akwai yaran da ba san ba babu to shi kenan ka ciri ka kullu ka huto ka je ka siyo wani ka kawo shi kenan haka nan za ka yi inda babu wani wanda zai maka kuma dama ba kudin bane gare ka a aje ya an huto ne za a je a diba wani yanayi a ga yadda za a fudda a huta kumiyar wannan lokacin babu laifi za ka huto saboda wannan larura ce ta dan adam amma kana zaune a yi kiranka eh ga muna masallaci wallahi qur'ani ne ma za a gabana ana na ana bugawa insha Allah sai an huta kuma a aiko ne yanka ran kai ka nuna kirki kirki ta misa cikin nita ka jira wani ka je ka nita ka dauko mun jika 20 ayi kaza ayi kaza ya kawo ya ajiye maka kawai ya kaza mutu kai a cikin kana cikin itikafi amma kuma kana cin kasuwar ka a ba haka in za ka shiga itikafi a ta in dai ba wani uzuri ba ne ma na larura salar kama kashe ta gaji shi kenan kawai duk wanda kuke harkar arziki da su za ka ce wani karku ji ni shiru zan yi tafiya ne kuma inda zan tafi ba da yanzu idan kala a yi kiran waya ta ma a ji shiru lafiya kalau alhamdulillah kawai za mu shiga cikin wani daji ne ba da yanzu akwai wani yan uwa za mu kai ziyara mu dawo ba sai ka ce ba za ka shiga itikafi amma wani kan ya shiga itikafi ina ga wanda za su san da zai shiga itikafi sai sun fi yawa akan wanda ba sani ba daga cikin abokan shi wani ya ce itikafin nan na wani shi ma da shi za a yi insha Allah da mu za a yi kafin ranar ta yi kaji mutane suna wai wani ya tafi ko a gaba a ce a ai lokaci bai yi ba yanda ake so ibada in za ka yi ka yi ta a ɓoye sannan kuma itikafin nan in za ka shiga don ka ƙara samun kusanci ne a wajen Allah ba wai ka ƙara samun kusanci ba a wajen mutane dama ibada ce wanda za ta sa ka yi tasfiya duk abin da yake na datti wanda kake aikatawa Allah ya kankare maka shi ba wai don ka samu kayan duniya a wajen mutane an gane ko to sai ka yi dabarar da za ka san cewa da waɗanda suke kusa da kama ba za a san ba cewa ka yi itikafi wani je ma kawai wanda za ku haɗa shi wani da Allah in kuka je ni shiru kar ku ji wannan na yi tafiya ne zan tafi ƙauye akwai wani kakanmu a can da aka ce baya jin daɗi to zan je zan gaida shi irin kawai a huce gurin to to Allah sa a dawo lafiya kuma can wajen yin fara yazo ko kuma kace ma zaka shiga Nigeria ai hakuri da Allah zan tafi Kano in dawo ina a zama lafiya a huce gurin bana mun kira sallar shi bayana a baya kasar ai shikenan kai kuma ka tafi ka labi a wani guri kana ibadar ka ba ma san ba da kana ibadar sai bayan sallah da kwana biyu kwana uku wani an zo lafiya ka ce irin daren sallah muka zo mu saboda mu yi sallah a cikin iyalin mu ma to haka ya kamata نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك نعم ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وانا حديثي شي كما ان امسوشي daga Umar dan Khattab yardal Allah ta kara tabbata a gare shi Umar ɗan Khattab ya ce, Ƙultu ya Rasulallahi, na ce, Ya jakadan Allah, inni kuntu nazartu fil jahiliyyati an a'ata kifa laila, haƙiƙa ni na kasance na yi alwashi a lokacin jahiliya kafin in shiga musulunci, na yi alwashin an a'ata kifa lailatan zan yi itikafi dare ɗaya, wa fi riwayatin yawma a cikin wata riwaya zan yi itikafi tsawon yini guda fil masjidil haram a masallaci mai alhurma a masallacin makka to ya kake gani qala fa awfi bi nazrik manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka cika da alwashin da kai ba kancan da kai na cewa za ka yi itikafi na yini guda ko na dare guda a masallaci mai alhurma ka tafi ka yi shi walam yadhkur ba'd ruwat amma shashe daga cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisin wato ba su ambaci ba yauman wala lailatan ba su ambaci ba yini ko kwana guda ko dare da in ne kuntu nazartu fil jahiliyyati an a'ata kifa nayi alwashin zan itikafi a lokacin jahiliya ya kake gani Allah ce da shi fa aufi bi nazrika alwashin da kai kaje ka cika shi na'am
wa an safiyyata binti huyayyin radiyallahu anhu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mu'takifan fil masjid fa ataytuhu azuruhu laylan fa haddathtuhu thumma qultu la an qaliba la an qaliba maqam ma'in yaghlibani wa kana maskanuha fi dar usama bin zaid fa marra rajulan min al ansar falamma ra'aya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam asra'a fil mashi fa qala ala rislikuma innaha صفية بنت حيي فقال سبحان الله سبحان الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا وفي رواية أنها جاءت تدوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدث فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه
حديثي نقبع تشكون وانا بالي عن صفية بنت حيي رضي الله عنها وانا حديثي عن أمسوشي دقا دقا تشكين ummahatul mu'minin ɗaya daga cikin mahaifa mata na mu'minai Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita na safiyatu bintu huyayyin ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mu'takifan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi fil masjidi a cikin masallacin shi na madina fa'ataituhu a zuruhu lailan wata rana sai na tafi na ziyarce shi wani dare daga cikin dararen da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana zaune yana itikafi a cikin masallaci wata rana sai na kai mai ziyara fahaddastuhu sai na zauna na yi hira da shi na mai hira ta lokaci sun makumtu da an ba to bayan na gama hira sai na tashi saboda in dawo gidana faɗama ma'ili ya ƙaliba ni sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tashi tare da ni saboda ya rako ni zuwa gidana wa kana maskanu hafi dari usama ta bin zaidin to mazaunin na na safiyatu a wannan lokacin shine gidan usama ɗan zaid a to wannan bayan na na safiyatu ta bar duniya usama bin zaid shi ya zauna a wannan gida nata shikenan famarar rajulani min al-ansar sai waɗansu mutane guda biyu suka zo hucewa daga cikin mutanen madina falamma ra'aya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da suka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana tsaye da nana safiyatu asra afil mashi kawai sai suka yi gauga kirkirkirkir suke son su huce saboda sun ga manzo Allah yana tsaye da wata mace watakila tattaunawa ce suke ta sirra kar su yi tafiya a hankali su ji sirrin manzan Allah sai suka yi sauƙi suka huce faƙala ala risili kuma sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce ku yi a hankalinku ku yi tafiya a hankalinku inna ha safiyatu bintu huyayyin haƙiƙa ita wannan wanda kuke gani na a tsaye tare da ita yanzu muna tafiya na na safiyatu ce bintu huyayyin iyali na ce na na safiyatu ta kamun ziyara ne zan raka ta faƙala subhanallah ya rasulullah suka ce subhanallah ya ba yake Allah ai ba mu tsammaci komai ba a tattare da kai ma yake Allah mun san kawai dai wanda kuke tare da itan nan wata bukata ce ta kata kawai da a biya mata imma matar ka ce imma ba matar ka bace ba za mu maka mummunan zato Allah ce iyali na ce na na safiyatu sahabbai ne wannan na'am faƙala inna shaitana ya jiri mini bini adama majirar dami manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce a'a haƙiƙa shaidan ya jiri min ibn adama yana sirkila suyan game da abin da ya shafi ɗan adam majirar dami duk inda jini yake sirkila suyan a jikin mutum to shaidan shi ma yana shiga na yana gudana a jikin ɗan adam duk inda jini yake ta gudana to haka shaidan yake ta shiga duk inda jini yake shiga to shaidan yana iya shiga na dan haka yace wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikuma sharran haƙiƙa ne na ji tsoron shaidan ya jefa sharri a cikin zuciyarku kuna mummunan zato da ni to kun hallaka eh na ji tsoron shaidan ya jefa muku mummunan zato game da ni kuna yin shuka kun hallaka shine yasa wannan na tsaida kuna na fitar muku da wannan matsala din yace amma ba komai ba aw qala shay'an ko kuma yace wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikuma shay'an haƙiƙa ne na ji tsoron shaidan ya jefa muku wani abu wanda yake na tuhuma wani abu wanda yake na zargi game da ni fi kulubi kuma a cikin zukatanku kuma hakan din ya janyo muku matsala game da addininku wa fi riwayatin a cikin wata riwaya annaha ja'at tazuruhu fi itikafihi haqiqa na na safiyatu radiyallahu anha ta zo ta ta ziyarci ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam fi itikafihi a cikin itikafinsa wanda ya fil masjidi a cikin masallacinsa na madina fil ashril awakhir min ramadan a goma ta ƙarshe ta watan ramadan fata haddasa ta inda sa'atan sai ta zauna ta yi fira a wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokaci mai ɗan yalwa dai ta ɗan tattauna tare da shi wata sa'a guda sun makamar tankalib sai kuma ta tashi za ta dawo gidanta faɗaman nabi sallallahu alaihi wasallama ma'aha ya ƙalibuha sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tashi tare da ita saboda ya rakota ya dawo da ita gida shi kuma ya koma masallaci hatta idza balaga babal masjidi har dai yayin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya iso kafar masallaci inda babi ummi salama kusan kafa ta ummu salama iyalin shi summa zakarahu bi ma'anahu sai kuma ya ambaci wannan hadisin da ya gabata da ma'anarsa wato sai waɗansu mutane guda biyu daga cikin mutanen madina suka zo hucewa lokacin manzan Allah yana tsaya kusan gidan ummu salama ga iyalin shi na na safiyatu suna tare na hatta idza balaga na yayi thumma zakara hatta idza balagat eh hatta idza balaga huwa hatta idza balagat hiya kenan hatta idza balagat babal masjidi har dai yayin da ta iso kafar masallaci ko hatta idza balaga babal masjidi da ita da shi kin kenan inda babi ummi salama wajen kafar ummu salama summa zakarahu bi ma'anahu wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik